بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi karatun kamar jama'a da yawa mafi yawan masu halarta kamar masu halarta ba ban sani ba ko a ci gaba da karatun ko ko a yi wani abu a maimakon karatun a irin wanda aka yi a wancan akwai wata rana da haka ta faru aka yi magana a kan rafkanwa a sallah da kuma a tasirifi na suratun nasu ko a tasirifi na suratun nasu doyar ɗin ba ko irin wannan za a yi saboda ganin da yawa ba su halarta ba to alhamdulillah tunda suratul nasin an fara dai ba a kai ba ko amma yanzu ko mu bi suratul falaki suratul falaki wadda daga ita ne sai suratul nasi to bismillah rahman rahim ita dai wannan surar suratul falaki kalmomin ta guda nawa ne a fili waɗanda suke a fili akwai sabani tsakanin malamai a game da a cikin zance na larabci akan samu inda wasu kalmomin ko wasu abinda da ya kamata haka suka yi istitari wanda ala kulli halin za a ce akwai su to amma dai ba a faɗa ba to kamar irin wannan a ƙur'ani ana ɗauka suna cikin ƙur'anin ko ko ba sa cikin ƙur'ani yanzu misali a fatiha akwai na abudu da nasta'inu wanda na abudu din nan dole akwai fa'ili wanda yake mustatiri wujuban ko tunda bayan da za a yi a samu fi'ili ba da fa'ili ba dole da aka ce na abudu akwai fa'ili mustatiri wujuban hakanan nasta'inu akwai fa'ili mustatiri wujuban hakanan ihidi akwai fa'ili mustatiri wujuban to kamar irin wannan za a ce su masu da ci qur'ani ko ko ba sa ciki to amma dai akalla a surar suratul falaki a ranar da muka lissafa suratul nasi kalma nawa aka samu mun bi suratul nasi an lissafa kalmominta da ɗaiɗai da ɗaiɗai aka bidda sunaye guda nawa ne filai guda nawa ne haruffa guda nawa ko an bari shi yasa yin wannan allah da ya kamata ya zama ana rubutawa daga baya ko da photocopy ne sai a ringa yi din ya zama a ringa samu ana bita a kai ko to yanzu dai ita suratul falake kalma nawa ce ga farko kul daya a'udhu biyu bi uku rabbil hudu falaki biyar min shida sharri bakwai ma takwas halal a tara ko wa goma min sha ɗaya sharri sha biyu wasiƙin sha uku iza sha hudu waƙaf sha biyar wa sha shida min sha bakwai sharri sha takwas na fasati sha tara fil ishirin uƙad ishirin da ɗaya wa 22 min 23 sharri 24 hasidin 25 iza 26 hasad 27 ya zama kalmomin 27 ne ko? kalmomin 27 ne ba cikin kalmomin nan guda nawa ne fi'ilai kalma ta farko kul fi'ili ce amri ko? a'udhu kalma ta biyu ta ma fi'ili ce amma ita murari ko khalaq kalma a ita ma fi'ili ce mari amma ita shi yasa ashe surar tana da fi'ili mari tana da murari tana da amri wala Allah kaga tun anan sun bambanta da suratul nas suratul nas akwai murari akwai amri amma gaba ɗaya suratul nas ba fi'ili mali ko ba fi'ili mali a suratul nasi amma ita suratul falaki akwai fi'ili mali la'alla ma ba guda ɗaya ba yayin a wajen guda uku ne ko to an samu dai fi'ilai uku zuwa yanzu ko min sharri ma halak wa min sharri wasiqin idza waqab fi'ili na hudu ko wanda shi ma dai mari ne shi yasa yanzu muna da mari guda biyu muna da murari daya muna da amri daya wa min sharrin nafasat fil uqad wannan a gaba ɗaya ba fi'ili a ciki wa min sharri hasidin idza hasad mun sake samun wani fi'ilin mari ya zama mun samu fi'ili mari guda uku fi'ili murari daya fi'ili amri daya haka ne to sai sunaye sunaye sun kai guda nawa rabbi suna ne falak suna ne sharri suna ne ma suna ne a zasikin suna ne iza suna ne sharri na biyu suna ne na fasati suna ne uqad suna ne sharri shi ma suna ne da ko hasidin suna ne shi ne na sha ɗaya ko iza suna ne shi ne na sha biyu sunaye sun zama guda nawa kenan sha biyu a fi'ilai guda biyar sunaye goma sha biyu in an haɗa muna da goma sha bakwai ko a baya da muka lissafa mun ce kalmomin guda ashirin da bakwai ne ko ya zama ke inda za mu lissafa harufa za mu samu guda goma inda lissafin namu na farko ya yi daidai ƙul a ƙunzu bi bi bi rafil falak harafi na farko min harafi na biyu min sharri ma halak wa harafi na uku min sharri min harafi na hudu a gasikin izawa wa harafi na biyar min harafi na shida sharrin na fasati fe harafi na bakwai wa na takwas ko min na tara to goma muke sauraro mu samu ko a ina ne aka sami kuskuren ko harufan za mu sake bi a uzu bi bi shine harafi na farko bi rabbil falak min harafi na biyu ko min shari ma halak wa harafi na uku min harafi na hudu sharri gasin izaqo wa harafi na biyar min harafi na shida fil harafi na bakwai wa harafi na na takwas min harafi na tara to a can lissafin namu akwai gyara kenan ko inda kamata ya rufe a ce sun kai goma mu sake bin sunayen mu gani wani a'udhu bi rabbi har suna na farko falaki suna na biyu sharri suna na uku ma suna na hudu sharri suna na biyar wasiƙin suna na shida iza suna na bakwai sharri suna na takwas na fasati suna na tara ko haka ne ukadi na goma sharri na sha ɗaya hasidin na sha biyu iza na sha uku ashe sunayen ba sha biyu ba ne sha uku ne ko yau sunayen sha uku ne fi'ilai guda biyar harufa guda tara ya zama ne na fara lissafawa 27 din nan haka ne kalmar suke ko haka kalmomin suke ko to sunayen nan a fi'ilai dai guda ɗaya muka samu wanda yake mu'urabi ko fili murari ɗaya ne fili mari dukkaninsa mabni ne guda uku ne a sura dukkaninsu mabni ne fili amri mabni ne guda ɗaya ne a sura to sai mu dawo mu duba a sunayen nan wa'anne ne mutamakkinai wanne ne ba mutamakkinai ba don mu fidda wanda suke mabniyai da wanda suke mu'urabai a uzu rabbi suna ne mutamakkini falaki suna ne mutamakin sharri suna ne mutamakin sharri sharri na biyu suna ne a matamaki ne wasu ɗin suna ne mutamaki ne sharri na uku suna ne mutamaki ne na fasadi suna ne mutamaki ne uƙadi suna ne mutamaki ne sharri na ƙarshe shi ma suna ne mutamaki ne hafidin suna ne mutamaki ne mun samu guda nawa kenan wanda suke mutamakinai guda goma to ya zama muna neman guda nawa wanda ba mutamakinai ba Ya, guda uku kenan a kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma ma suna ne ba mutamakini ba shi yasa mabni ne fa wa min sharri gasiqin iza suna ne ba mutamakini ba shi yasa mabni ne ومن شر غاس إذا ومن شر نفاسات في القرب شر حاسد إذا wannan izza din na biyu shi ma dai suna ne ba mutamakini ba shi yasa mabni ne shi yasa suna ya goma a cikin surar mutamakinai ne dukkanin su rabai ne a sunaye guda uku ba mutamakinai ba ne shi yasa mabniyai ne shi yasa a kalmomin surar guda goma guda ishirin da bakwai ko guda 27 akwai guda goma sha ɗaya waɗanda suke mu'urabai akwai guda goma sha shida wadda dukkaninsu mabniyai ne ko haka ne domin duk harafi mabni ne harfanin ko mun samu guda tara fili mari har guda uku sha biyu kenan ko ga fili amri guda ɗaya sha uku ga kuma sunaye wanda ba mutamaki ne ba guda nawa guda uku to sha shida ne wanda suke ba ba mu'urabai ba sha ɗaya mu'urabai ko sunaye goma da fili ɗaya sha ɗaya mu'urabai sha shida ba mu'urabai ba mabniyai ne a surar lirabi iri uku ne ko kalma mabniya ce in ba harafi ba za a iya cewa tana da mahalli al'irabi akwai irabi mahalli akwai irabi taƙadiri shi ne kalmar da ake wa irabi amma kuma ya zama wani dalili ya sa al'irabin ba zai bayyana ba akwai kuma irabi lafzi shi ne irabin da ake za a ji shi a fili to yanzu a kalmomin nan goma sha ɗaya da suke mu'urabai akwai wanda lirabinsa lafzi ne ko dukkan akwai wanda lirabinsa takadiri ne ko ko dukkaninsu lirabinsu lafzi ne dukkaninsu lirabinsu lafzi ne a'udhu marfu'i ne da ramma zahira rabbi majruri ne da kasra zahira falaki majruri ne da kasra zahira sharri majruri ne da kasra zahira sharri majruri da kasar zahira gasikin majruri ne da kasar zahira a sharri majruri ne da kasar zahira na fasati majruri ne da kasar zahira uqadi majruri ne da kasar zahira ha sharri majruri ne da kasar zahira hasidin majruri ne da kasar zahira shi yasa sura gaba daya kusan majrurai sun fi yawa ba mansubi a sura ko ko akwai mansubi to wannan kenan a uzu ko shi marfu'i ne da ramma wadda take zahira ko marfu'i ne da ramma wadda take zahira to idan muka dawo muka ce bara mu bi ta fuskar tasirifi kul menene awansa ful ful an shafe ainin ko wanda wauni kul a uzu me awan a uzu af'ulu af'ulu ne awan a'uzu rabbi fa'alu ne falaki fa'alu fa'alu ne awan falak sharri fa'alu ne ko kuma af'alu ne amma nan fa'alu ne sharru yakan zo da ma'anar af'alu af'alu tafrili ko to amma nan fa'al sharin kansa ake nufi ko halaka fa'ala ce ko fa'ala ce wa min sharri sharri shi fa'al ne ko wafikin fa'ilin ne awansa ko waqaba fa'ala fa'ala ce ko na sharri wannan shi ma dai fa'alu ne na fasati me awon na fasati dangane da tasirifi fa'alati fa'alati daga nafasa yanfusu uqadifa fu'alu sharri fa'alu hasidin fa'ilin hasada fa'ala wannan shi ne auna-aunan kalmomin dangane da sassarifi ko duk filan ne da suke cikin surar mutasarrafai ne da guda uku wanda suke mari da guda ɗaya wanda yake murari'i da guda ɗaya wanda yake amri dukkaninsu mutasarrafai ne akwai li'irabi da jumla jumla nawa ce a surar nan take da mahalli a li'irabi jumla nawa ce kuma ba ta da mahalli a li'irabi jumla nawa ce a karatun na alhamis da juma'a an ma gama bayani akan jumlolin da yake suna da mahalli al'irabi da kuma wa'anda ba su da mahalli al'irabi to a suran nan gaba daya jumla nawa ce take da mahalli al'irabi jumla nawa ce ba ta da mahalli al'irabi kul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa ƙarshe duk jumla ɗaya ce guda ɗaya shi duk jumla ce guda ɗaya wadda jumla ce da ta kunshi wasu jumlolin shi yasa ita za mu ce ibtida'iya ce ko istinafiya a gaba ɗaya ba ta da mahalli al-irabi amma kuma tun daga a'udhu har zuwa ƙarshe maquli ne na kul shi yasa dukkaninta a mahallin nasba take dukkan tun daga ahuzu har zuwa hasada duk wannan gaba ɗaya a mahallin nasba ne bisa cewa maf'ulun bihi ne na kul kama alfiyar dan malik ne da ake ilgazi aka ce ina ne aka samu wata dulmafuruku guda ɗaya amma yana sauci baiti dubu ba kalma ɗaya kaga annabi kala kala muhammadu tun daga kala muhammadu dinnan duk abin da ya zo har zuwa وآله المستقبلين اللي هي can ƙarshe duk mansubi ne akan cewa maƙulin ƙala ne tunan matan daga a'uzu har zuwa hasada duk maƙuli ne na ƙul amri to a'uzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas an ashe kula zuwa rabbil falak ne min sharri ma khalaq khalaqa jumla ce da yake ta zo a matsayin silan mausuli ba ta da mahalli al-irabi ko mun dauki ma din cewa mausuli ne ismi ta ga dauke shi a matsayin mausuli harfi kamar an ce min sharri halqihi ko min sharri ladhi khalaqa ya zama mausuli ismi don an ce mausuli ismi ne shi ya halaka ɗin silar mausuli ce ba ta da mahalli al'irabi wamin sharri gasikin iza waƙaba waƙaba murafu ilai jumla ce wadda aka rafa iza zuwa gare ta shi yasa a mahallin jarra take wamin sharrin na fasa fil uqad wamin sharri hasidin iza hasada ita ma hasada a mahallin jarra take shi yasa a surar akwai jumloli guda biyu za mu iya cewa da ita dai kanta surar da kuma jumlar a halaka idan mun ce maɗin masuliya ce ismiya wanda duk ba su da mahalli al'irabi ko akwai jumloli guda biyu da suke da mahalli al'irabi shine da waƙaba da hasada waƙaba fili ne fa'ilinsa mustatiri ne jawazan huwa hakanan hasada fa'a fili ne mari fa'ilin substituri ne jawazi shi yasa dukkanin su dai da waqaba da hasada din jumla ce ana dutun daga musnadu ga musnadu ilayhi to wannan kenan dangane da ita wannan sura abinda yake akwai Allah da sai a ringa rubutawa duk abin da aka yi don ya zamo a gaba ya zamo kamar wani marji'i ko kuma in an zo gaba an yi tambaya kaga an san abin da yake akwai tunda an rubuta tunda an rubuta